الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Na'am bayan wannan gaisuwa ta addinin musulunci yau muna yin lahadi kenan 22 ga watan Rabiul Thani hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a watan Turawa muna da 42 na 1442 watan Turawa muna shida kenan ga watan 12 shekara ta 2020 mun zauna ci gaba da karanta littafin sifatu sala a sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wa sallam min takbir ila taslimi ka annaka taraha rubutun babban malami marigayi sheikh muhammad nasiruddin al-albani rahimahullah ta'ala ya ba mu tashi akan darasi na ashirin da biyar sifatun ruku'u siffar yadda ake yin ruku'i su ne mana zai tattaro mana hadisansu Allah ya mana jagoranci malam yace wa kana sallallahu alaihi wa sallam yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yad'u kaffaihi ala rukbatayhi yana dora tafikan hannayen shi a kan gwiwoyin shi siffa ta farko ta ruku'u manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda kuma ake so mai yin sallah ya kiyaye shi ne zamanto hannu a kan gwiwaye ya ba'u kafaihi ala rukubatai yana ɗora hannayen shi a kan gwiwoyin shi hoton da muka nuna kawai buƙatar mu shi ne hannu a kan gwiwa sai yadda jama'otan ya yi haka ake da buƙata a ruku'u ko ba ruku'u ake buƙata ba za mu ga shi hannunsa kama a tsaye tsaye suke ko to haka ake bukata ko ba bukata ba amma dai siffa ta farko shine ana so mutum idan ya yi ruku'u ya zamanto hannayen shi gaba ɗaya akan gwiwoyinsa suke wa kana sallallahu alaihi wa sallam ya za'u kafaihi ala rukubatayhi imam albani yace shi hadisi imam bukhari da abu dawud su suka rawaito shi bukhari a cikin sahihin shi abu dawud a cikin sunan nashi wa kana ya'muruhum bidhalik manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana umarta su da yin haka din duk wanda ya ruku'u to ya tura hannun shi akan gwiwoyin shi wa amara bihi aidan hakan nan yayi umarni na musamman gawa al-musi'a salatahu wanda ya muna da sallar shi kama marra anifan kamar yadda ya shuɗe ba da jimawa ba ma'ana karatun da muka yi rana ta yau manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ja mana sallar da mu ba ta inganta ba har sai ya kauce ta alwala ya fara masa bayani har zuwa inda ya gaya masa ruku'u da ya fara wajen tafiya ruku'u to da bayanin yadda za a yi ruku'u duk yana cikin hadisin da muka karanta a wancan sati din da haka shi manzon Allah a aikace haka yake ya dora hannu a kan gwiwa haka ya umarci sahabban shi sannan kuma ya yi umarni na musamman ga mutumin da ya ce koya mun sallar da Allah zai karba sai mu Allah ya gaya maka cewa in ka yi ruku'u ka ɗora hannayenka a kan gwiwoyinka haka na akwai wani hadisi da imam bukhari da abu dawud da suka sake rawaitowa ya ce wa kana yumakkinu yadayhi min rukubatayhi yadda yana tabbatar da hannayen nashi a kan gwiwoyin shi ma'ana da ƙarfi ko dam yake ɗora shi a kan gwiwoyin shi ka annahu qabidun alaihi ma ka ce jinka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yadda kafan zai jinki cinye shi ko gwiwar shi haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake da haka wanda suka kalli hoton baya da wannan hoton za ga daidai inda ɗora hannun yake da kuma yadda aka ɗora hannun da bambanci ko wancan haka aka ya ɗora su wannan kuma za mu ga an yatsan haka aka baza su sai ya jinki guyarsa to haka ake so a siffar rukudu a baje ɗan yatsu a ga cewa kamar jinkar gwiwar za ka yi haka ake da bukata ka kasance a cikin rukudu Allah sa in kiyaye siffa nawa yanzu muka samu biyu ko a ɗora hannu a kan gwiwa sannan me a jinki gwiwar haka ake so kada da manto ɗan ɗos haka aka shafa gwiwar aka wuce jinkarta za ka yi sosai kamar za ka kwaci shi ne wa kana yi makinu ya dai himin rukubatai ta annahu ƙabirun alaihima siffa ta uku wa kana yufarriqu baina asabi'ihi ya kasance manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana bace tsakanin ɗan yatsun ba a haɗe su guri ɗaya kaga akwai dorawa akan gwiwa akwai mai jimtar gwiwa akwai mai baza ɗan yatsu lokacin da za a jimta gwiwar ba a haɗa su a dunkule a jinka sai dai a baza gwiwar lokacin da za a baza hannayen kai lokacin da za a jinta gwiwa ɗin wa amara bihi almusi'a salatahu da dai wannan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi umarni dai ga almusi'a salatahu fa qala ya gaya masa a cikin hadisin da Ibn Khuzaima da Ibn Hibban suka rawaito a cikin ingantaccen hadisi a littafin manzo Allah ce da shi idza raka'ata idan kai ruku'u faba rahataika ala rukbataika in kai ruku'u ka dora tafukan hannunka ile rahataika tafukan hannu guda biyu rahatul yad ita ce tafin hannu rahataika tafuka guda biyu ita to in kai ruku'u ka dora tafukan hannayenka guda biyu ala rukbataika akan gwiwoyinka guda biyu don haka tafin dama akan gwiwar dama tafin hagu akan gwiwar hagu kaga me mun samu irin wancan na baya ko ka annahu qabidun alaihi ma ko kuma farri baina asabi'aka sannan ka buda tsakanin ɗan yatsunka har yanzu dai na gaya mana me abin da ya faɗa a baya ko kuma farri baina asabi'aka ka buɗe tsakanin ‘yan yatsunsa, kun manfus sannan ka natsu a cikin ruku'u, hatta ya akoza kulla udwin, asfe kowace gaba ta ɗauki ma'akazahu abin da za ta ɗauka a lokacin ruku'u. Mana idan kai ruku'u ka natsu, duk inda ake so gabar ruku'u ta je ta je. inda ake da buƙatar hannu ya zauna akan zuwa ya zauna inda ake da buƙatar kai ya daidaita ya daidaita inda ake da buƙatar baya ya daidaita ya daidaita komai sai ya tsaya a inda ya dace ila ta hata ya akuza kullu udwin ma akhadahu har sai kowace gaba ta dauki abin da ya dace ta dauka ma'ana ta zauna a inda ya dace ta zauna sufa nawa kenan uku na a sake karanta mai mutunci akwai ɗora hannu ko akwai jinka akwai baza 'yan yatsu na ehi ne da ɗora hannaye ɗora hannu jimkar guwa baza yatsu tunan da muka faɗa ko na da ƙarin sufa na hatta ya akuza kullu ubwin ma akhadahu kowace gaba sai ta yi kwanci yadda ya dace yanzu zan iya hada waɗannan sufofin amma ba tare da na bar gaban sun hadu ba ba tare da na bar su sun nutsu ba don haka ita ma wannan siffa ce mai zaman kanta ko da ka yi ruku'u ka ɗora hannu a kan gwiwa ka jinki gwiwar ka baza ‘yan yatsun to kuma ana so ka natsu sai ka ji ƙahi kamar ya nuna mutu kowanne ya yi kwanciyar da ya dace sannan ka ɗaga mun samu siffa nawa siffa hudu wa kana yujafi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana nesantawa wa yunashi ina ga haka yake mata ko na gari ana waya sa wa yunaji ko malam kabiru na ka babu mai bambanci da wannan na na maka yi kamata rubutun ya kasance wa kana yujafi yana nesanta wa yulhi digon jimin kawai za a goge wa yunahi mirfaqaihi yana nesantar da gwiwoyin hannun shi wannan ba ita ce gwiwar hannu ba to manzon Allah yana nesantar da gwiwoyin hannun shi an tambayi daga sasannin shi ko haƙarƙarin shi baya bari wannan guda cikin nashi ko gwiwar hannun shi ta taba ina ta taba haƙarƙarin shi shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun samu surfa nawa biyar ɗora hannu a kan gwiwa jimkar gwiwar baza yatsu nutsuwa na buɗe mai buɗe hannaye ko wa kana yujafi yana nesantar da wa yunashi mirfaqaihi an jambaihi ya nesantar da gwiwoyin hannun shi an jambaihi daga jikin hakarkarinsa duka zai zama ta siffa ɗaya ce ko nesantawa da buɗa gwiwar hannu katta taɓa jikin haƙarƙari wanda ita ce siffa da ake da bukata ta biyar duk wanda ya ruku Allahu akbar kuma kaga hannunsa a matsa haka a jikin shi to ya so wahala kai shi ba sallah zai yi ba in sallah zai ya kamata ya zama to hannunsa ya buɗa daga jikin haƙarƙari shi sai dai wannan jawabin fa zai samu ne ga wanda yake limanci ko yake sallah shi kaɗai ko amma aka yi gosahu in ka kokara to an kusa matsala ko yadda za ka bokara kowa ya bokara to tsallafa energy sai dai ko mai karfi ya sami abin da yake da bukata ko eh wannan in a cikin sahu ne daidai abin da ya samu wannan shine abin da za a amma kai dai kake sallah kada a ga cewa hannunka ya manne a jikin hakarkarinka lalle mutum ya buɗa dala da suka zo da yara nan masu rutu a taka musu birki wanda ba zai iya riƙe yaron shi ba da Allah daina zuwa da shi na wa kana yujafi wa yunahi mirfaqaihi an zambayhi inda zamu kalli hoton wata kin ko dan abun ina na fito a ciki ko ana ganin motsin shi to zamu ga kaga ga guwar hannun shi ga kuma an samu space mai yawa tsakanin guwar hannun shi da jikin hakarkarin shi ina za ka ɗauka misali a ce ka sa rula ka auna tsakani za a iya samun kusan santimita ashirin da wani abu zuwa talatin tsakanin inda guwar hannun wannan hoton yake da inda a mai hoton yake za ka ga buɗawar ta kai yadda ake da buƙata sannan da za a sake kallon hannun shi daidai lokacin za mu ga 'yan yatsun a buɗe suke kusan ya gwada mana duk siffofin da muke da buƙata ko ga hannu akan gwiwa ya jinki gwiwar ya buɗe 'yan yatsun shi sannan kuma mai ya nisantar da gwiwar hannun shi daga jikin haƙarƙarin shi sannan mai alamar nutsuwar akwai don babu alamar gaggawa a cikin siffar abin da aka yi to haka ake da bukata ruku'u ya kasance wa kana idza raka'a ya kasance idan yayi ruku'u basata wahrahu yana shimfuta gadan bayan shi ita ma siffa ce ta gaba ko basata zaharahu yana shimfida gadan bayan shi wa sawahu ya daidaita shi hatta la subba alaihi alma'a sayyada inda za a zuba mai ruwa law subba alaihi alma'u inda za a zuba ruwa a gadan bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam lastaqarra sai ya zauna a bayan ba zai garare ba gaba ɗayan shi eh wannan ba alibi kuma ce sai ruwan da ta zuba haka zai zauna a ko wani ya gangare za a same wanda zai yi guntu ya zauna a gadan bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda bai samu da zai gangara gaba ko baya ko gefen hagu ko gefen dama ya shimfiɗa bayan yadda ya dace hatta law subba alaihi alma'u lastaqara to wannan kuma idan mutum zai kiyaye siffofin da ake bukata insha Allah hakan za ta samu hannun ya zama to akan gwiwa ka buɗa ka bar kowace gaba ta nutsu hannunka kar ya matse a jikin haƙarƙarinka in ya matse wannan shi ne zai baka damar kanka ya ɗaga ko ya sauka in ka tashi daidaita gadon bayan ka in ka buɗa buɗa wacce za ta baka dama ka daidaita gadon bayan yadda kake da bukata kamar ita ce dan gurin adjusting kenan ko buɗa abu na ɗanka wa yake da suna hannayenka hatta law subba alaihi alma'u lastaqarra wannan hadisin imamu tabarani wa abd ibn ahmad fi zawaid almusnad sun saka rawaitohi da ibn majah wa qala lil musii salatahu kuma dai ya faɗa ga wannan mutumin da ya muna na tsallashi magana mai akan a shimfiɗa baya a daidaita shi ko ya gaya masa a cikin hadisin Ahmad da Abu Dawud da isnadi wanda yake shi ma ingantacce yace masa fa idza raka'ata idan kai ruku'u faj'al ra'ataika ala rukbataika ka sanya tafukan hannayenka akan gwiwoyinka mun wuce shi a baya wamdud zaharaka ka shimfiɗa bayanka ka meƙe bayanka wa makkin liruku'i ka natsu ka tabbatu a cikin ruku'unka da haka kenan ne hatta ya akuza kullu udwin ma aqadahu ko shine wa makkin li ruku'i ka tabbatu a cikin ruku'unka kada kana yi tsaf kana dagawa babu tabbata ko kana tsaf kana tsagawa ba a samu ma mai kullu udwin ma aqadat ma aqadaha ba duk gaba ba ta dauki abin da ya dace ta dauka ba amma lokacin da za ka nasu lokacin gabar za ta ɗauki abin da ya dace ta ɗauka. Wa kana sallallahu Alaihi wasallama la ya subbura a sauhuhu, nuzan Allah sallallahu Alaihi wasallama in yi ruku'u baya durkusar da kai shi, zo da kusan duka hoton da na sa guda biyu da wannan da na gaba duka daga kan ne, ba samu durkusar da kan ba. ‘Yan uwa za su mu afuwa ina cikin aiki caji na ya ɗauke kuma wuta ba ta zo ba shi sa zuwa na mai dan ɗan zauna na ɗan ƙarasa abin da zan ƙarasa. Wa kana la ya subbu ra'sahu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama idan ya yi ruku'u baya kifa kan shi akwai da za ga in sun yi ruku'u Allahu akbar haka za ga sosai mutum ya ci baya da kan kamar yana so ya taɓo min ya taɓo tsakanin goyinsa siffar haka a cikin rubu siffa ce da ba a dace ba tana mu samu hoto shi yasa na gwada ko to manzon Allah sallallahu alaihi wasallama baya natsa kan shi ƙasa baya yi shine wa kana la yasubbu ra'sahu wala yaqna haka nan kuma baya daga shi sama iqna'i shine a daga kan yayi sama kamar daga hoton rugo a ga da liman yake da liman da mamu kaga kowa rukun shiga hidin tsatsaf abin sha'awa amma hidda a cikin sauka kai da ya gallare ko to irin wannan siffar a cikin ruku ita ma ba a san irin wannan mutum da yayi to ruku bai samu ba malan ka dauka yan to haka ake yi a ruhu kada kai ya kifa ƙasa kuma kai ya daga sama in aka samu haka to an saba siffar ruku'u na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa yace walakin baina zalik sai dai zaman to tsakanin kifawar ƙasa da kuma mai dagawar sama sai zaman to an samu mai basto zahari wastiwa'ihi an shimfiɗa baya an daidaita bayan yadda ya dace siffa nawa muka samu siffa bakwai ko ko ta hu bakwai wani yake to makarantar da yi magana muka samu ɗora hannu a kan gwiwa kama gwiwar baza hannaye nesantar da hannu daga jikin haƙarƙari daidaita gadon baya ok akwai nutsuwa ko na daidaita gadon baya kar a daga kai sama kar a sunkuyar da kai ƙasa tuffa nau kenan tuffa ƙasa wa zai iya gwada mana ruku'u ya haɗa waɗannan siffofin guda takwas malam ɗauki wanda zai gwada na bismillah za a rama a gaba Ai, haukan mun bari mako? ya masa ɗaya da su na ko za ku assistant din shi duka sun fahimun sun shiga na a samu ne hau sai mu ga cewa halitta ce ko ba halitta ba ce ko ya isa a ga mana to sufofin sun cika ko ba su cika ba Na? Sun cika? Baya yi. an samu ɗora a hannu a duk wani da huwa ce ya ce aka yi dama ka annahu qabil kamar jinka yake ko to ko ba jinka ba ya samu kamar jinka a yayi ba na'am sai ne kuma a ko an ce ka ga ko na'am sai war gadan bayan ba na'am ya kai daga ya ku ba ya daga amma kuma sai ya sun koya bayan ta sun koya ku insha Allah kada ka ba da shi ruwa zuwa sai mu ga cewa zai ka fata kawai da ya zo ya yi kyau Allah ya saka da alheri za a iya samun wani mu samu guda uku na abu da shi kenan to kusan na abinda yan uwa suka gwadanta duka a ruku'un su kusan duka haka abin yake sai da akwai lokacin za ka ga akwai da Allah mai tsawon baya wani lokacin za ka iya ruku'u kamar dan wani kahi ya bullita a jikin gadon bayansa wani lokacin za ka ga wannan halitta ce eh amma idan dai ya tabbatar ya yi kokari kan bai lankwasa ƙasa ba bai ɗaga sama ba ya buɗe haƙarƙarin shi hannu daga cikin haƙarƙari ya ɗora a kan gwiwar ya baza su yadda ya dace to insha Allah za a samu siffar ruku'u wanda ya dace wannan kuma idan an koma gida ko da mutum bai gwada ba shi da kansa ya sai da ƙaton mudubi idan yana da mace dressing mirror ko ya mai da himiro na ruku'u ko ya ruku'un ya kalle shi ta ko'ina ko ya riƙa yi matarsa tana ɗaukansa a hoto in ya kare kuma sai rika kallon hotunan ya gani ina ne aka samu yayi daidai ina ne dai a gaske yanayin yadda yake kifa kansa in ya kifa yayi kasa sosai inda to san daga haka har ya samu gadan bayan sa mai flat yadda yake da bukata Allah ba mu ikon dacewa eh abinda muka faɗa daidai ina ga nan za mu takaita Allah amfane mu da shi wanda ya kasance akwai kuskure Allah nuna mana don mu gyara mu yi aiki da abin da ya dace سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الحمد لله رب العالمين to abubuwan da tambayoyi kamar haka wannan ya ce Allah ya ƙara wa malam daraja da ilimi amin tambaya a kiran sallah mai sauraro zai ke faɗar abin da mai kiran sallah ya faɗa banda hayya ala sala da kuma hayya ala sala na su malamai a nan gurin sun ce ɗayan biyu ne hayya ala salati hayya ala salah ko dai duka ka maimaita yadda ladan ya faɗa haka za ka faɗa ko kuma ka ce la haula wala quwwata illa billah wasu kuma suka ce na farkon ko ka ce la haula wala quwwata illa billah nabi kuma sai ka faɗi irin abin da shi ladanin ya faɗa duk wanda kai kofar akwai yarda wallahu ta'ala alam to a wajen ikama ma haka ne shi ma a wajen ikama haka ne sannan kiran sallah ta asuba na farko mai kiran sallah yana cewa as-salatu khairun minan nawm to mai sauraro ma zai fada a aba zai fada ba kawai dai tashi zai yi daga bacci na sannan addu'a ta bayan kiran sallah shin salatin annabi sallallahu alaihi wa sallam ake fara yi sannan sai Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati zuwa ƙarshe ko kuma sai Allah annabi sallallahu alaihi wa sallama sannan salatin annabin ya biyo ba ana ƙara kiran sallah abin da ya fi dacewa shi ne Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma wa salatul qa'ima ati muhammadan lil wasilata wal fadila wa ba'athu maqaman mahmuda alladhi wa'adta assalamu alaikum Allah ya ƙara wa malam lafiya amin dan Allah malam menene hukuncin addu'ar mutumin mutumin da ake ciyar da shi haramun ba tare da saninsa ba ba za ta karɓi ba aka maza Allah ya faɗa ko ba ana yi jabu lahu ta yada a amsa mashi da haka dai idan ka gane cewa ana ciyar da kai da haram to ka yi ƙoƙari ka gaya mai ciyarwa na kai ke ƙoƙari ya nemo halak ko ya haƙura da ɗan kaɗan za ku haƙura da luxury na duniya ko madadin sai an yi fatata an ji daɗi an ga ƙasusuwa da kwanton kwai a gidanku ku haƙura ake ganin man ganyen zogale da na kafafa a gidanku Allah ku da ku lafiya ina ga wannan zai fi dacewa da matar da 'ya'yan gidan su taimaka masa a ci halal a haƙura da ita Allah ya taimaka assalamu alaikum Allah ya taimaki malam malam muna barar addu'a za mu yi jarabawar neman aiki ranar talata Allah Ubangiji ya haɗa ku da abin da yake na alkhairi Allah ya ba ku nasara ta kawo cikin sauki Allah sa aikin ya kasance alkhairi a gare ku da sauran uwa a musulmi dukkanin masu neman aiki da masu neman karatu da masu kowace irin jarabawa ta duniya da lahira Ubangiji ka ba mu nasara ka tsallake mu Allah ya kara wa malam lafiya da ilimi malam ina neman tayin addu'ar ɗan uwa gobe insha Allah za mu yi jarabawar Africa test muna neman tayin addu'a ɗan uwa Allah ya mai da malam gida lafiya iri ɗaya ce da ta mai wancan da ta gabata min yi ɗin ubangiji Allah ya bada nasara yaya sunan almusi a salatahu mutumin da ake ta magana a kan shi ko eh almusi a salatahu ban sami inda aka ambaci sunan shi ba ko ban bincika ba amma dai ka'idar sahabbai shine duk wanda ya samu kanshi a gurbin da yake ba na yabo bane to sahabbai ba sa faɗin sunan shi sai dai a ce wani mutum ya zo ko wata mata ta zo tare da cewa sun san shi saboda mai gunda yake da bukata ne a rufa mai asiri saboda mai ba gurin ambato bane da alfahari da haka ko da sun sani kuma sun sani din to amma ba sa ambato dan ba bukatar bane ka san sunan bukatar hine ka san me aka hana ko me aka yi umarni da shi sai ka kawo maka sakon hadisin ba tare da sun gaya sunan ba amma dai malamai da suka yi bincike su ce maka wane shi ne kazan ya faru da shi amma dai ba su iya faɗa farar a cikin hadisi ba Allah ya samu dace assalamu alaikum malam menene matsayin mutumin mutum a sallah idan liman ya ce Allahu akbar shi ma ya faɗa kuma malam wajibi ne ko ba wajibi ba ne ba gani ba menene matsayin mutum a sallah idan liman ya ce Allahu akbar shi ma ya faɗa kuma malam wajibi ne ko ba wajibi ba ne to kabarbari a cikin sallah eh ana buƙatar duk kabarbarin da liman yayi mai bin liman yake maimaita waɗannan kabarbarin tare da tare ba so ake ba kuma sai ana ɗagawa da ƙarfi a cikin masallaci shi idan liman ya faɗa yadda zai ji yadda masallaci kai lokacin da zaka yi naka sai kai an kai Allahu akbar sami Allahu liman hamida Allahu akbar Allahu akbar a hankali yadda kawai kai kadai ma ya kamata ka ji ko da kusa da kai bai dubo ba matsala ba ce wallahu a'lam assalamu alaikum Allah ya kara wa malam lafiya amin malam daidaita kafa yana taimakawa ruku'u ko a'a daidaita kafa yana taimakawa ruku'u mafita da gaske musamman ya dauki mutum ya dauki abin da zai dace da shi wanda ya bude kafarsa da yawa zai samu matsala a wajen ruku'u wanda ya tsuke ta da yawa zai samu matsala a wajen mai a wajen ruku'u daidaita kafa musamman ta yi daidai da fadin jikinka wannan yana baka dama ruku'un ka yazo ba tare da an samu matsala ba subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin Allah ba